من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فعلمتم مغنونا عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدينا الله لهديناكم سواء علينا أجزئنا أم صبرنا ما لنا من محيص
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a barkamu da wannan yammaci yau daya ga watan ramadana na wannan shekara hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara 1445 daidai da sha daya ko ga watan uku 2024 gregorian calendar a cikin ikon allah madaukakin sarki mun sake dawowa don ci gaba da bayanan da muke na ma'anan ayoyin alkur'ani mai tsarki a wannan masallaci mai albarka da izinin allah kukin sarki za mu ci gaba kamar yadda muka fara kuma yadda muka saba shekarar da ta gabata mun tsaya inda allah maɗaukakin sarki ba da misalin wayanda suka kafirta da kuma irin nau'in ayyukansu ki ayyukansu kamar toka ce wadda guguwa ta zo ta ta ɗebe ta ta kaɗar da ita wadda ba za ka iya tare ta ba in ga tarin toka iska guguwa ta zo ta tana iba ba ka saka sa hannu ka tare guguwar tokan nan ka ta sheke ba da haka sai Allah madaukakin sarki ya kwatanta shi da ayyuka na kafirai haka suke idan ya tashi lalacewa babu yadda za su yi tarkato shi tarkato shi tarkato shi tarkato shi ba zai yi ba da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu misalin halittun sama da ƙasa da ya yi a bisa tsari na gaskiya wadda wannan tsari na gaskiya shi ya rike sama da ƙasa da kuma abubuwan da ke cikinsu ya rike su yawa to kenan tabbatar da su kuma ya hakan nan ne don dan adam ya koyi darasi saboda allah madaukakin sarki shi yake rike da al'amura dan adam ya kamata ya bi allah madaukakin sarki ya tsaya a kan karantar wanda aka yi masa da shiryar da aka yi masa in ba haka ba allah madaukakin sarki zai iya kau da shi ya kawo wani zai iya canja mutane ya kawo 'yansu kuma hakan abu ne mai sauki a gurin Allah madaukakin sarki wannan shine inda muka tsaya bara ci gaba shine inda Allah madaukakin sarki ya bismillahir rahmanir rahim wa barazu lillahi jami'an za a bujiro da mutane gaba ɗayan su zuwa ga Allah madaukakin sarki ai ma za a bayyanar da su kamar kai ka ce wannan aya tana magana wato kenan lokaci zai zo wanda mutane za su bayyana gaba daya a gaban Allah madaukakin zargi don an ce baraza yana nufin wato kenan ya mutum ya bayyana a fili mutum ya bayyana a fili ana cewa almar'atul bariza idan mace kullun tana waje ba ta sha makance kanta tsakaninta da da mata sai a ce almar'atul bari da maza kai sai a ce almar'atul bari da saboda kullun a fili take ko kuma a ce hisanun barizu dokin da yake tsere yan uwansa in ana gayen tsere wanda yake kan gaba ai shi aka fi kallo ya fita fili ba zai shiga cikin tawagar gayya inda rududu ba da haka za ce masu hisanun barizun haka larabawa suke fada daga nan muka samu abin da ake kira mubaraza idan za an sha ta fagen yaki da za a yi yaki da yaki sai ce ba za a yi mubaraza mubaraza shine wanda ya fito fili wancan ma ya fito fili ya zama idan mutane biyu yana kansa to da Allah madaukakin sarki ya ce wa barazu lillahi ay lillahi li ajali amrillahi mutane za su fito a dalilin umarnin Allah madaukakin sarki Allah zai ce a fito da mutane ga baki daya sai tambaya zai iya tambaya ta ce to da mutanen aboye suke ko kuma Allah bai san da su ba a'a shi yasa ka ce bayyana za su yi a saka ba wai za su bayyana ma Allah bane tunda Allah madaukakin sarki la takfa alaihi kafiya babu abu buya da yake buya wa Allah madaukakin sarki a'a za su fito fili li ajali amrillahi ma'ana shi ne za a fito da mutane gaba daya ranar tashi alkiyama a display mutane gaba ɗayansu kamar wannan yana ta nuna mana cewa da akwai abubuwan da mutum yake yi a ɓoye mutane ba sani ba yana ga kaman wato kenan ba a san da wannan abun ba amma yau zai zama komai da komai zai fito duk abin da mutum ya aikata a ban kasan nan za a zo a fitar da shi a gaban kowa da kowa shi ne ma'ana ibrazi allah wadda kuka yana nuna wancan zamani zai zo shi lokaci zai zo shi ranar tashin alkiyama za a yi display na mutane gaba daya kowa zai fito fili a sakamakon fitowarsa da fili ayyukansa gaba daya za su fito fili idan mutum ya shati mota guda 100 zai zo da su aka in mutum ya shata naira goma zai zo da ita don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mutanansa kada fa ranar lahira in ga ɗayan ku ya dauko akuya tana kuka ko kuma ga ɗayan ku ya dauko raƙumi yana kuka ma'ana wannan shine kada ka ci haƙƙin wani zaka zo da shi ranar lahira a kanka kuma a gaban kowa da kowa saboda haka dan adam a daidai wannan lokacin fawar da yake da ita allah maɗaukakin sarki ya tumbuke ta abin nufi a nan shine allah maɗaukakin sarki ya ba wa mutum wato kenan siffa guda biyu akwai siffa wadda take mukayyara akwai kuma siffa wadda take wato kenan laisa lil insani fihi at-tafkir akwai abin da kake da control a kansa akwai kuma abin da baka da control a kansa yanzu kaga a nan duniya a lokacin da mutum yake alamu zarra bai da control akan komai na rayuwarsa lokacin da mutum yake cikin mahaifiyarsa bai da control akan komai na rayuwarsa amma a duniya Allah madaukakin sarki ya bashi fawa in ma shakiran wa in ma kafuran ta ka mutum yana abin da ya ga dama amma har yanzu har yanzu power da yake da ita wannan tafiyar din da aka bashi yana da limitation a takaice ki misali talaka bai isa ya wadatar da kansa ba in ba da bashiyar Allah madaukakin sarki ba marar lafiya bai isa a na talaka bai sai arzutar da kansa ba in ba da mashi Allah madaukakin sarki ba kamar yadda marar lafiya bai sai bai kansa wato kenan lafiya ba ya warkar da kansa sai da amshi a na Allah maɗaukakin sarki wasu abubuwan tashi hankali sun zo bayan da ka da su ta haka ko da mutum shugaban ƙasa shi akwai abubuwan da suke biyan control a gare shi sau da haka takiyar da Allah maɗaukakin sarki wata halin insani musayyarun au mukhayyarun takiyar da Allah maɗaukakin sarki ba mutane a nan ban ƙasa still yana da limitation wani ayan abin da take nuna mace za a ce gaba kuma yanzu mun wuce wancan zalimu zarra mun wuce cikin mahaifiya yanzu muna duniya gurin takir gaba kaɗan abin da zai rage shine za mu je kuma inda wato kenan bamu da wannan takir don haka za a yi mubarazan mutane gaba ɗaya a rannan kuma sai abin da allah madaukakin sarki ya hukunta dan adam nasa kawai wato kenan zuba ido ne wa barazu lillahi jami'a dukkan mutane za a so da gaban Allah madaukakin sarki fa qala du'afa'u lil ladina istakbaru sai raunanan mutane za su ce ma wato kenan wanda suka yi istikbari shine wanda suka yi girman kai anan kamar yadda muka faɗa akwai fawa da Allah madaukakin sarki ya ba wa mutane don haka waɗansu suna da fawa akan waɗansu a nan a duniya wanda yake da fawa zai iya amfani da fawansa ta hanya mai kyau ko kuma zai iya amfani da fawansa ta hanya mummuna ya tilasta ma wani ya abin da wato kenan ba shi da shi ko kuma ransa baya so don haka ake cewa sultana ta kasu kashe biyu akwai sulta akwai asalta alkahariya akwai asalta al'iktinaiya salda kahariya shine in ka fi karfin dan adam za ka sa shi abin da ransa baya so ko yana so ko baya so kana da kulfawa a kansa kenan amma akwai salta al'iktinaiya ita ce wadda take za ka sa shi abin da ransa baya so a sakamakon gamsar da shi da kai gamsar da shi da kai yanzu wanda aka sa shi a garbin duka aka ce kaza ko a harbe shi kaga bayan da iya ma dama yana son rayuwarsa dole zai yi amma wanda ya ce baran ƙara zuwa kano tsarin kaya ba sai ka zo ka masa bayani ka gamsar da shi muhimmancinsa sai ya ji zai je shi yanzu ka sa shi abin da ba so amma gamsar da shi kai to duka waɗannan fawa guda biyu allah madaukakin sarki zai karbe ta a wannan lokacin don haka yanzu da aka yi ibrazi mutane sun zama daidai wa daida a daidai wannan lokacin da talaka yake da bakin da zai faɗa mai shugabanci a wani lokacin allazi na sadafu wanda aka rawar nasu za su ce wato kenan wanda suka yi istighfari anan ma akwai magana guda biyu ko dai masu fawon da suka tilasta mutane akan sun tilasta mutane akan abin da ba daidai ba ko kuma kafiran da suka ke bin annabawa wato kenan suka fi karfin annabawa suka faɗa musu abin da suka ga dama suka aiwatar da abin da suka ga dama saboda haka ko kuma waɗanda suka hana mutane abin Allah madaukakin sarki don haka za su ce musu inna kunna lakum taba'an to jama'a ranku ya dade mu a duniya mun kasance wato kenan masu biyayya ne a gare ku inna kunna lakum taba'an mun muku biyayya mun bi ku don haka yanzu kuma gashi tariki ce tariki ce yanzu ya za a yi fa hal antum mugnuna anna min azabillahi min shay'in an ce za a kai mu azaba ko kuma an dauke mu an sama cikin azabar ma ga mu ga ku za ku iya wadatar da mu wani abu dangane da azaban Allah ma'anan wannan shine za ku iya rage mana azaba yanzu ga shi a cikin wuta mu muna cikin wuta ko kuna cikin wuta za ku iya rage mana wani abu kamar wato kenan suna nuni cewa ko da kaɗan su rage musu za ku iya mana hakan nan a wannan lokacin yanzu anan abinda ake so a karantar da mu shine dubiyayya a duniyan nan in dai za ta kai ka wuta ko za ta ja maka sharri ko za ta hana ka alkhairi ko kuma ta da amfani domin yanzu su wanda suna cikin wuta su suna cikin wuta to ku rage mana azabar wuta to in san rage musu ma me fa'idan ta kaddara a ce yanzu wutar da suke ciki zafinta ya kai me ake kira ake amna zafi da shi ne celsius ko celsius a ce ya kai 100 degree celsius sai suka rage musu 20% ya koma 80 degree celsius ba dai a wuta suke ba menene canjin da aka samu babu canji a ce an sa su a cikin wutar da take wanda ya je bajoga ashaka ya ga irin wutar da ake gasa siminci da ita a ce an rage musu amma an dawo da su ta gidan biredi amma dai wutar biredi gidan biredi ne ta take kona su ya canza zani ba ta canza zani ba ba ta canza zani ba kaman Allah madaukaki sarki yana nuna mace biyayya inna madda'atu bil ma'ruf da'a ana yin ta a cikin abin kun ga wannan raunana ne suka ce inna kunna lakum taba'an mun fabi ku a gidan duniya yanzu ta kwabe ya kamata mutum ya bi mutum inda za ta kwabe tun anan kaga wato kenan ana jan hankali akan wannan saboda in ta kwabe din za ka rasa wanda za ka kama yanzu ka ga wannan ta kwabe musu da haka sun zo gurin shugabanni sa cewa ku rage mana wani abu qalu sai su ce musu law hadana Allahu la hadainakum inda Allah da kuma sarki ya shirya da madamu shirya da ku kun ga ansan da suka basu yanzu ba za su dauki dawainiyan cewa a'a su ne suka batar da su ba za su yadda ba yanzu akan wa za a je za a tura laifi hausawa suka ce laifi ba shi da gwakwa lau hadana Allahu la hadaina ku da Allah shirya da mu da mun shirya da ku hidaya anan tana nufin wato kenan dalili wanda zai kai ka zuwa ga tsira ma'ana da Allah madaukakin sarki ya dora mu akan dalilin da zai kai mu zuwa ga tsira ai damuwa mun dora ku akan dalilin da zai kai ku zuwa ga tsira sun manta da cewa Allah ya aiko annabawa sun zo sun gaya musu gaskiya ya aiko malamai sun zo sun gaya musu gaskiya ya aiko duk mai faɗan gaskiya ya zo ya gaya musu gaskiya kuma Allah madaukakin sarki yana cewa wallazina tadaw zadahum huda duk wanda suka nemi shari'a akan aiki na alkhairi ko ma menene yanzu misali a ce da wanda aka yi ruwa ya kwance sa ya ki noma da wanda ya dauki iri da taki da komai ko ya je ta wahala wane ne aka fi tsammata masa samun rufin asiri wanda ya wancan ko a sakamakon kokarin da Allah madaukaki sarki zai taimaka saboda alladina tadu alladina alladina takazul wasilata ila alhidayah wanda suka dauki hanyar da za ta kai su zuwa ga tsira to in su haka za da wanda sai mu taimaka musu akan wani shi ta su saboda haka duk mutumin da yake kokarin neman shiriya Allah zai shirye da shi wanda yake kokarin neman aiki alkhairi Allah zai rufa masa sai wanda yake kokarin nufa sai neman rufa sai Allah madaukakin sarki zai sa amma su hujjar su suka ce musu law hadana Allahu la hadainakum wallahi da Allah shirye da mu da yanzu yanzu baya mai laifi da Allah shirye da mu da mu shirye da ku duk abin da Allah ya kawowa shari'a ba mutane din nan duk sai da wannan ba dan haka kenan yanzu duk mutumin da ka bi shi akan hanyar bata to irin wannan dalilin zai kawo maka wanda ko ba sai an je lahira ba hatta a nan gidan duniya misali mutum ya bi mazinaci ko ya bi barawo ko ya bi menene ya bi dan fashi da makami suna fashi da makami aka zo operation aka kama su kaga da mutum su za a je a harbe su mace ai ka ja mun ba ka zai fada ba kai ne ka ja mun zai ce masa a'a to ai da mun ci nasara yanzu kaga da muna a guri kaza ko ina da din take me amfanin ta to ce lauha dan Allah la daina ku to kar mutum ya kai kansa inda za a don haka abinda malamai suke magana a kansa shine cewa duk abin da aka sa mutum a kansa to yayi nazarin menene karshen sa idan karshen sa alheri ne ani amari an sai ya aikata amma ba in karshen sa akwai matsala to hakuri da wannan abun wato kenan yafi law hadana Allah la hadaina ku sawa'un alaina yanzu daidai ne a gare mu da mu da ku a jazi'ina amsa barna mun yi raki ko kuma wato kenan mun daure eh ko mu yi raki ko mu daure abinda ake yin fiye nan shine wato kenan idan mutum carce iza ta arradal insan in mutum ya zama mushkila ta bijiro masa mai halakarwa ɗaya biyu ne in ma an yi saslim ko dai mutum ya sallama yanzu misali ga 'yan fashi da makami sun zo za su harbe ku ko 'yan waye sun zo za su gari suna harbi ko dai ka sallama a zo a kama ka a harbe a kashe ko matsala ta zo maka ta rashin lafiya ko ta talauci ko don menene ya zo maka ko dai ka haƙura ka ce kai kayar da kawai ka kame hannunka wannan matsala ta zo ta murtsike ka wa in ma ayyukawa ko kuma ka ja ka jajirce ka ga abin da Allah madaukakin sarki zai ka daure ka cije haka ne a nan duniya sau da yawa in matsala ta zo ta idan mutum ya yi mukawa mai tiri Allah madaukakin sarki kan taimaka masa ya zama ya fita to amma wannan yanzu ba ta faru ba face a daidai lokacin da an yi hukunci na ƙarshe alhukumun nihai Allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci ‘yan aljanna sun tafi aljanna ‘yan wuta sun tafi wuta kuma yanzu a cikin wutan ne ake wannan maganar yanzu a cikin wayannan abubuwa guda biyu da istislam da kuma almuqawama wane ne zai amfana da su da wanda ya miƙa wuya eh to sun miƙa wuya wuta ce ta kona su eh babu amfani babu mai amfani babu mai amfani in suka haƙura wuta ta ta ci wuta ba za ta daina ci ba in suka zo suna ta ihu suna kururuwa wuta ba za ta daina ci ba don haka suke sawa'un alaina daidai ne a gare mu a jazi'ina ko dai mai raki ma'ana mai istislam mu miƙa wuya wuta ta ta ƙonawa yadda ta ga dama amsa barna ko kuma daure mu cije mu yi muƙawama suka ce duk sun gano yanzu bincike ya tabbatar musu cewa daidai ne baya wa idan zai make any difference suka koma me ya faru malana min mahis ba mu da wato kenan abin da ake kira almahis almahis shine ba mu da wato kenan kwanciyar hankali babu abin da wato babu abin da zai ba mu zama a guri daya mutum yin hankalin sai tashi yayin nan yayin nan ya kada nan ya kada nan ya kada nan ya kada nan shine ake kira sa mahis ya kasa kwanciyar hankali ya kasa me zai yi ya rasa inda zai sa gabansa to suka ce ko wanda muka yi ko wanda muka yi ba mu abin nan ibn kathir al-dimashqi ya yi riwayar da take nuna cewa yan wuta za su yi mitin a junansu sai ku zo ku zo to ai shawara yanzu ya za a yi sai wasu ja ai inna ma adraka ahlul jannati jannata bis sabr wa ta'alu nasbir dan aljanna sun shiga aljanna saboda hakuri sun yi hakurin yunwa sun yi hakurin walakanci sun yi hakurin kaza sun yi hakurin da aka ku zama mai hakuri sai a taru a yi hakuri suna hakuri duk abin da wuta za ta yi ba za su yi motsi ba malaiku ku suna rura wuta a ta rura ta sai an yi shekara 500 sai su kai wani matsala ba ta yi ba sai wasu ai gune ba gane ba inda ma adraka ahlul jannati da ta bil bakan yan aljanna sun shiga aljanna saboda kuka suna kuka yan ankara saboda idza tuliyat alaihim ayatul rahman karbu sujjada ko kuma wajilat qulubuhum ko yawa wa idza tuliyat alaihim zadatu idza zikira allah idza zikira allah wajilat qulubuhum in ankara ambaci suna Allah zai kaga zuciyarsu ta razana suna suna suna kuka suna abin nan qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman ya'dhuru al-akhir wa yarju rahmatar rabbi abin da suke yi kenan saboda haka ta'alu na biki ku zo mu mai kuka za su wannan su kuka sai sun shekara 500 suna ta kuka suna ihu ta kuma ana daɗa hurata daga ƙarshe sai a taru to ya za a yi shi ne sai wannan an yasa ta fito sawa'un alaina a jazi'ina amsa barna malana yau mai ko mun yi haƙuri ko mun yi raki ba mu da inda za mu tsaya hankalinmu ya kwanta saboda haka yanzu sai mitin ya watse ba a samu matsaya ba so su tafi wanda za su yi kuka su ce su gaba da kuka wanda za su yi dauriya su ce su gaba da dauriya wuta kuma a ci gaba da furata sannan kuma a san iyakarta ba illa masha Allah saboda haka waɗannan suna da tabbatar wani cewa dan adam a duniya yana da kyau da a rayuwarsa ya ga abin da zai fitar da shi kar wannan matsala wato kinan ta zo ta same shi to Allah rahmatu وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم
الله بارك ذلك يتي وقال الشيطان لما قضي الأمر شيطان زي تي lokacin da aka hukunci na ƙarshe a nan kudiyar amuru yana neman alhukumin nihai final judgment an yi hukunci na ƙarshe yanzu da lokacin da za a yi wannan magana duwar wanda yake yake da rabar shiga aljanna ya shiga wanda kuma wuta da zai tabbata a cikinta shi ma ya tabbata a cikinta an riga an yi hukunci kawai sau da aka 'yan wuta sun yi wancan shawara shawara ta shekara dubu biyar a haƙuri biyar a raki ba a samu matsaya ba shawara ta wargaje don haka kowa ya tafi mai kuɗi dauri ya tafi mai abin da shaidan zai sake tara mutane kuma wani final meeting shine Allah madaukaki sarki ke ba mu labari wa qala shaytanu lamma qudi al-amr lokacin da aka yi hukunci na karshe shaidan zai tara mutane a wuta sai ya ce musu inna allaha wa'adakum wa'adal haqq lalle tabbas Allah madaukakin sarki ya yi muku alkawari alkawari na gaskiya wa wa'adtukum ni ma kuma na muku alkawari ni ma kuma na muku alkawari fa akalabtukum sai na saba muku abin da zamu la'akari sai anan guri shine abubuwa guda biyu ne amma akwai dan dukunkuno a ciki shaidan ya ce musu jama'a inna allaha wa'adakum wa'adal haqq lalle Allah madaukakin sarki ya muku alkawari alkawari na gaskiya wa wa'adtukum ni ma na muku alkawari saboda yanzu akwai alkawarin Allah anan akwai alkawarin shaidan haka ne amma abin da ya bambanta wannan na Allah din da shaidan ya tashi sai ce wa'adakum wa'adal haqqi ya muku alkawari alkawari na gaskiya amma da ya zo kan nasa sai ce wa wa'adtukum sai ya shiru tagadirinsa shi ne mai wa'adul kazib na yi muku alkawari ne amma alkawari na ƙarya to haka yanzu akwai alkawari guda biyu akwai na Allah na gaskiya akwai kuma wanda ba na Allah ba kamar yadda ya fitar da cewa Allah ya muku alkawari na gaskiya al'amarin Allah da al'amarin addinin musulunci da duk karantar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a kanta komai a fili yake babu magana rufa-rufa a cikin musulunci don haka qur'ani da ya gaya mana duk abin da zai mishi kai mu aljanna ya kuma gaya mana duk abin da zai kai mu wuta babu abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbansa babu wani abin da zai kusantar da ku zuwa ga aljanna ko da take ɗaya ne ya nisantar da ku daga wuta ko da take ɗaya ne wallahi sai da na nuna muku sai da na nuna muku sannan ya tara mutane ya ce musu ranar lahira Allah zai tambaye ku a kaina na isar muku da sako suka ce ka isar ya ce Allah ka zama shaidata ma'ana babu abu inda na addini ne wanda zai kai mutane aljanna ya nisantar da su ga wuta a ɓalo-ɓalo a fili aka yi don haka shine wa'adullahi wa'adul haƙƙi ne Allah ya yi alkawari alkawari na gaskiya komai an nuna muku shi wata gidan a fili babu magana ɓoye-ɓoye a cikinsa mun bayanci wannan amma na shidan fa a dukunkune yake a dukunkune haka za a rika baku a dukunkune haka za a rika baku a dukunkune babu dalili wanda yake mai tabbaci sai dai kawai abin ko da an kawo shi da sunan addini na musulunci wallahi a dukunkune zai zo ba za a kaya muku aya kuma tabbacacce ayar haka take nufi ko hadisi ko tabbacacce hadisin haka yake nufi ba sun fahimci wannan to saboda haka sai wannan ya zama da gaskiya wannan na abin ɗaya daga cikin abin da ke bambantawa da alkawarin gaskiya da alkawarin da ba na gaskiya ba shine shi alkawarin gaskiya ana yin sa ne cikin abin da zai iya yiwuwa Allah ya yi alkawari cikin abin da shi Allah ya mallaka kuma zai iya yi mun bayanci wannan amma shaidan ya yi alkawari cikin abin da bai mallaka ba kuma ba zai iya yi ba shaidan ba zai iya kai mutane aljanna ba shaidan ba zai iya rufa mutane asiri ba don haka bambanci kenan daga duk wanda zai yi alkawari kamar ayan nan tana karantar da mu duk wanda zai alkawari ɗayan biyu ne ko alkawarin nasa ya zama na Allah ko ya zama na shaidan idan ya ma mutane alkawari akan abin da bai mallaka ba ba zai iya sallamawa ba ko kuma zuciyarsa ba ta bashi cewa zai sallama wannan abun ba to fa alkawarin sa ya zama irin na shaidan domin ya bada mutane a dungugun wanda kuma ya alkawari cikin abin da ya mallaka kuma zai iya bayarwa kuma zai iya sallamawa kuma yana da niyyar ya sallama alkawarinsa zai koma ta nage na ubangiji duk da haka malamai sai suka ce tun da baya da full control a kan rayuwarsa na mai zai faru zai misali ce zan ba ku naira dubu dubu gobe kaga babu tabbacin zai je gobe babu tabbacin kuma kafin goben abin da yake ganin zai ba din yana tare da shi ko kuma niyyar da take tare da idan za ta tabbata da tare da shi har zuwa lokacin don haka tun da kyakkyawar niyya ce shi dai a zuciyarsa kuma ya mallaka kuma yana da niyya to sai aka ce ce insha Allah in Allah ya da gobe zan muku kaza kaza haka aka karantar da mu musulmi saboda wannan istisna'i da muka yi yanzu mun ɗauki lamarin mun hayar mai da shi a hannun wanda shi zai iya shine Allah saboda idan har kaddara ta zo ta haka bai faru ba to yanzu ka fita a cikin zargin makaryaci ko kuma mai alkawari irin na shaidan amma in mutum ya yi shi kai tsaye bai yi istisna'i ba ko kuma ya cikin abin da ba zai mallaka bai mallaka ba ko kuma a zuciyarsa ba ta abin da to ya koma wancan gurin mun bayyance wannan don haka kenan yanzu wannan aya tana karantar da mu alkawuran da za mu yi din ya zama ba irin na shaidan ba domin shi shaidan sai ya ce fa akalabtukum sai na saba muku ko wa attukum fa akalabtu na muku alkawari na saba muku yace musu ba komai ku sha giya ku sha taba ku yi zina ku yi caca ku yi komai da komai ba matsala duk abin da ya nuna muke ma aljanna kusa yanzu kuma sai gashi ba haka bane to amma a nan wani dukunkunan da shaidan ya sake yi shine da ya zo kansa sai ya ce fa akalabtukum bai ce fa wa'adallahu fa fa awfa Allahu bi wa'adihi lil mu'minina ba bai ce Allah ya cika alkawarin sa mu'minai ba amma sai ya nuna kuma shi yanzu ya saba mun gane da ya kamata ce inna allaha wa'ada kuma wa'ada alhaqi fa awfa bi wa'dihi amma da yazo gurin cikawa sai ya boye a nan gurin da yazo nasa kuma sai ya ce wa fa klaftukum ni na saba muku mun bayyana wannan abubuwa guda biyu saboda haka Allah madaukakin sarki da yayi alkawari idan mutane sun bi shi zai sa su aljanna tabbas Allah ya cika alkawarinsa domin Allah madaukakin sarki ya bude aljanna kuma ya sa mutane dumuminai mutanen kirki wanda suka haƙura abinsa da bin ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam ba tare da kirkiro wasu abubuwan da ba Allah ya sa su ba ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ba sa su don sunan addini su Allah ba da kuma zarki ya cika musu alƙawarin su kuma zai kai su zuwa ga aljanna yanzu shaidan shi kuma shine wato kenan bai cika nasa alƙawarin ba da aka shi ya saba mun gane wannan to yanzu wanda hujja yake da ita wanda hujja yake da ita sai ya ce wa ma kana li alaikum min sultani illa an da autukum fastajabtum li ba ni da sultani akan ku ba ni da sultani sultani mun yi magana a baya kashi biyu ne ko akwai sultan alqahari akwai sultan al-iktinai fawa ta fin karfi saboda an fi karfin mutum shine sultan alqahari wanda kuma fawa ta wato kenan gamsarwa na yi maka bayani ka gamsu zai iya saka abin da ranka baya so da yanzu zaka iya tun da ka gamsu saboda haka sai ce to ni ba da su bani ba ni da wannan ba ni da wancan illa iyaka abin da nayi sai yake cewa illa iyaka abin da nayi na motsa wato kenan son zuciyar ku ban zo na kama mutum na kai shi gudun da ba shari'a ta ce aje ba ban kuma masa barazana da bindiga ba ban kuma zauna muka yi distasin da ni da shi na gamsar da shi ga abin da ya kamata ba a'a amma na shiga cikin zuciyarsa na motsa son zuciyar tasa don haka shi yasa da na motsa ta sai na masa wasu wasin ga mummunan abu sai ji ne idan kuma ban ci nasara ta nan ba in na motsa son zuciyarsa to son zuciyarsa sai ya tura shi jiye don haka kenan yanzu abubuwan da suke batar da mutum akwai shaidan akwai kuma son zuciya a fara'aita mani ta kaza ilahu hawahu yanzu kaga ai son zuciyarsa ita ta zama ya zama da ita ubangijinsa ko daga son zuciya yana batar da mutum kamar yadda shaidan yake batar da mutum amma shi nasa zai koma gefe ne remote ne yake control sai danna wani abu shikenan ya za mu gambance tsakanin son zuciya da kuma aikin shedan idan aikin sabo ya zo shi wanne ne na shedan ne ko kuma namu na kanmu ne tunda Allah ce innan nafsa la amarkum bisu lalle rai ita ma tana sa mutum ya mugunyan aiki kamar yadda shedan yake sa mutum ya mugunyan aiki ya za mu tantance tsakanin wannan da wannan abinda malamai suka ce yadda ake bambance shi ne idan aikin sabo ko aikin da bai dace ba kaga zuciyarka tana son yinsa saboda matsalar da aka samu baka yi ba sai kaga ta bar shi ta koma kan wani saban saboda matsalar da ba su kai bai shi ka koma wani saban to wannan umarni daga shedan ne saboda shi shedan kullun so yake kabata damuwarsa kawai kai sabo in kai sabo shi ya cikin saboda in ya biyo ta wannan hanya baka yi ba sai ya canja hanya immediately sai koma wata idan baka yi ba sai ya canja shi bukatansa dai kai sabo saboda aikin sabon da kana iya saurin barin sa ka koma kan wani sabon daban to wannan umri ne daga shedan amma in na rai ne inna nafsa la amaratu bisu ita tana nacewa akan abin da take so ne idan ta bi ba a sanya ba ta ci nasara ba sai ta koma wani gefe sai ta yi shi in ta bi wannan hanya ba sai ta koma gefe sai ta saboda ita tana capitalizing akan wato kenan sabon guda ɗaya ne kun fahimci wannan saboda shi take so don haka kowace hanya za ta yi sai ta yi shi wannan abu amma in shaɗan ne ka bi wannan hanya ya bi da kai wannan hanya abu ya ci nasara ba zai iya sanja wani sabon daban zai iya canja wani abu daban wanda da haka da haka ake ake wato kenan ganewa bambanci kuma kowanne wato kenan yana iya halakar da mutum ta ga cewa maka ne lalakun min sultani illa an da autu ku fasa jabtuli ba ni da sultani a kanku na motsa san zuciyanku ne zuciyar sai ta je ta sa ku kai wadan don haka shi ne sai kuka an samu kira na akan wannan mun bayyanci wannan yanzu ya goce ko bai goce ba kamar yadda wancan na baya suka ce da lauha danar lahu lahada yana ku inda Allah shirya da mada mu shirya da ku kaga gocewa suka suka basu yanzu shi ma a nan shaidan sai ya ce ma wa ma kana li alaikum bi sultani illa da an da'utu kun fasajabtu ba ni da fawa akan ku na kira ku dai da kuma motsa san zuciyarku sai kuka an samun kira na wato ke sai suka ko zo ku kuka bi ni don haka yanzu ga da ni da ku du muna cikin wuta don haka daga yau ala ta lumuni kada wato kidan ku sake zargi na kada wani ya sake cewa shi dan ne batar da mu don wannan ɗalibai suka ce ranar da dan adam yau ranar da dan adam zai ciji yatsansa yau mai adda zalimu ala yadayhi ko yawwa ranar da dan adam zai cici abin zai zai ciji yatsansa saboda takeici zai ce ya kai tona lam attaki fulanan kalilan da ma ban riki wane ya zama shine abokin hulɗata a rayuwar duniya ba me yasa baka me yasa da baka rike shi ba da kada zallani ana zikir ba da ja'a sadaka shi ya batar da ni don haka yanzu ya gano cewa abokinsa da yake hana shi aikin alkhairi ya rinkuda shi zuwa ga aikin shari shi ya batar da shi to haka sai zargi sai koma kansa shi kuma sai ce aini ma wane ne shi ma sai ce aini ma wane ne zargi zai dinga canjawa daga guri zuwa guri har finally zai zo ya koma kai shaidan wannan shi da dalilin da sai shaidan zai kira wannan mutum zai ce to daga yau na yi iyaka ai dai kun san nan gidan wuta da kuma ni ne amirin yan wuta ko eh ana amirin ahalin nar ni ne shugaban yan wuta ko zai kafa doka daga yau wala ta lumuni kada kowa ya sake zargi na walumu an fusa ku ku zargi wa ku zargi kawo kanku yanzu kenan zargi ya tashi daga kan wanda ya batar ya koma ga wanda ya da yadda aka batar da shi yanzu kuma a hankalce a waye kamata mu jefa wannan shi ya batar da kai shi ya kamata a zarga ko kuma kai da kai yadda ka bata eh kwanci ba in matsalar ta koma fasinai kanka to kai da abin zargi tunda bai kamata da ka yadda ba bai kamata da ka yadda ba yau kuma shi ma yanzu ya zare jikinsa ya jefa maka wato ka mai da kanka wawa kenan ko kaga maganar da muka koma da muka yi ta farko kenan cewa a duniya babu abin da yake mafi muhimmanci a rayuwar dan adam kamar wato kenan damar da Allah ya bashi ta yancin kansa ya zama ya dauki kansa ya mika ma wani wani ya jashi zuwa ga halaka taglidul a'ma babu aya babu hadisi kawai ya dora ka akan abu ka je kai ka bada abin din ka ka sallama mutanen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su su je wani guri ya sa musu amir suka bata ran amir din amir din ya sa aka hada itatuwa da gungume aka hada wata ce duk fada tunda ni ne amir din ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bi ni Allah ya ce adi wallahi wa adi rasuluhu ulul amri minku yanzu ni ne ulul amri da haka ku shiga wasu suka ce to tunda haka alkurani fa da bari mu shiga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu da'a shugabanni bari mu shiga saraka suka fara tattare riga za su shiga wuta su kone wadda ya ce wallahi ba zan bai annabi in shiga wuta ba kaga yanzu ya amfani da abin da ake kira ba take nan ya yi amfani da basirarsa ya yi amfani da wato kenan innamal a'malu bil maqasidi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi da'a a shugabanni dan manufa mai kyau ne ba dan manufa mummuna ba da haka da haka Allah bada annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi law dakaluha ma kharaju minha abada ai wallahi da sai shiga sai shiga kenan inna badatu bil ma'ruf mun ce ai da'a a aikin alkhairi ne a aikin alkhairi ne ce ai da'a don haka idan mutum ya bi wanda zai ja shi ya kai shi zuwa ga bata ya sallama sa kaka saboda malam wane ne ko saboda kungiya kaza ce to hakika ya jawo kansa kenan ko takawa za ka mata zarga shi ka mata zarga yawa kowa ya yi dazari ran nan kwaya ɗaya ne damar da aka bamu kuma guda ɗaya ce in kuma ta kubuce ta riga ta kubuce don haka kar mutum ya utilizing ɗin wato kenan damar da yake da ita da gidan duniya ya ɗauki ragamarsa ya mika a wani wani ya kai shi inda zai je ya baro shi domin kun ga yadda yake in an zo sai ya zama kan cewa kowa sai zare jikinsa ya bar wanda sun ce lau hadana lau la hadana ku wanda ya ce fala ta lumu ne wa lumu an fusa kun ko ma kana li alaikum min sultani illa an da autukun fasa jabtulli don haka kar ku sake zargi na akan wannan wa lumu an fusa kun zargi kawo kanku sai ya ce ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musrikiyya in an ce surak mai ake nufi surak shi ne abinda kalmar da tafi kusa da ba da ma'anar wannan kamar yadda bahaushe yake ca shi ne kwalala kwalala in ka ji mutum yana kwalala akan mai ake kwalala akan neman agaji ko a kawo maka dauki yawwa shi ne surak yana daga cikin af'al din da suke daukan wato kenan hamzar da ake kiranta hamzatul izala hamzatul izala akwai af'al wanda suke daukan hamzatul izala alhamzan da take gusar da abu in ka ce saraka zaka ita asraka asraka ai azala surak azala asra zaka ce ajama in ka ce a ajama yani azala al-ujma in ka ce ajamtul kitaba azaltul ujma allati kanat mawjuda fil kitab idan aka yi wasali a littafi kuwa zai dauka ya karanta yanzu kad zalat ujmatu in an ce a'a jama'a shine wanda ba zai iya magana mai kyau ba ko littafi da ba za a iya karantawa a gane ba ko in an ce a ajami ai wanda ba zai iya magana mai kyau bane in amma in an ce a ajama wannan hamza tana nufin izalatul ujma to asraka izalatul surak yanzu kwalala idan kai kwalala kana neman agaza maka da ya amfani wannan kalmar ce ma ana bi musrikikum ya'ani ma ana bi man yuzila ankum surak ba ni ne ba ni ne wanda zai maganin wannan kwalalar taku ba in kai kwalala ka kana neman agaji da zara an kawo maka agaji an fitar da ka cikin wannan an fitar da ka cikin wannan kwalalar ko ba ka ba an fitar da ka cikin wannan to ni ba ne muku haka bane mun fahimci wannan ma'ana bi musrikukum wa ma antum bi musrikiya ni ma tawo kwalalar ko ba za ku magance min ta ba ma'anar wannan a takaicen takaita shine ba zan iya tsina na muku komai kuma ba za ku tsina na muku komai in kun ci gaba da zargi na aikin banza kuke kuna huta ni ma ina huta shikenan ko yawa saboda haka bazan abin nan ma'ana bi musrikin wa antum bi musriki kai bari ga muku gaskiya ma in ni ka bartu bi ma ashtaraktu min min duk abin da kuke cewa ni ne ne ne daga yawan ban yadda ba ne na batar da ku ban yadda ba kuma wannan ɗabi'a ce ta shaidan dama lokacin da abin da ga matsalar shaidan mene ne in kala lil insani kur Allah ma kafara kala inni bari ummink shaidan ya lallabi mutum ya kai shi na ya kai shi na har sai da ya kai shi inda ya kafirci bayan ya yi kafirci sai aka zo za a kashe shi za a dauki ransa ya tabbatar a final an je go no go area shi kan mutuwa zai kuma kan kafirci sai ya zare jikinsa sai ya ce ba ni da ba ni ba kai inni kafartu me da menene eh eh kala inni bari'un minka sai ce ba ni ba kai ya dare mutum ko wannan shi nake kisa barsisul abid ko babban malami a cikin bani isra'il babban malami ya rude shi ya rude shi ya rude shi har sai da ya sa shi ya shirka kuma a daidai lokacin da za a ɗauki ransa ba ya gawa sai ce to ini bari minka ini a kafin ba ni ba kai kuma ni ma kai na jin tsoron Allah maɗaukakin sarki to wanda yana daga cikin ɗabi'ar shaidan yana daga cikin ɗabi'ar shaidan amma fa kun ga ba ma kallon sa amma fa shi yana kallon mu innahu yarakum min haisu la tarawnahu yana kallon ku ta inda ku ba ka kallon sa ibn al-qayyim al-jaziyya yake cewa tsakanin mutum da shaidan babu abin da zai iya masa garkuwa sai dai Allah maɗaukakin sarki saboda ta ko'ina yana kallon ka kuma ta ko'ina yana da rundunoni kuma tun da yake yana karanta hila da dabara da hikima da diyan da zai iya fito maka kuma Allah maɗaukakin sarki ce inna shaidana ko ya jari annabi sassa ce inna shaidana ya jari min ibn adam majarar dam lallai shaɗan yana iya shiga cikin jikinka duk inda jini zai iya ratsa jikinka shaɗan zai iya shiga don haka allah maɗaukakin sarki ya bashi bawa mai ƙarfi dangane da wannan amma allah maɗaukakin sarki ya hana shi wani abu guda ɗaya shi ne ce inna ibadi laisa laka alaihim sultan bayina na ƙwarai baka da sultani a kansu ba za ta taɓa baka fawa a kansu don haka tsakanin ɗan adam da shaiɗan kawai mafitar shine mutum ya iltijayi ilallah ya dogara ga Allah shi yasa da kaje wani abu kace auzu billahi minash shaitan shikenan sai ka ga ya tafi sai ka ga ya tafi innal ladina taqaw idza masahum ta'ifun minash shaitani tazakkaru fa idza hum mubsiruna da tsaran kaga zaka shiga cikin wani harka ta sabo to yanda mu'mini suke maza maza sai su to sai su ci auzu billahi minash shaitan ji sai su koma hayyacin su fa idza hum mubsiruna don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu azkar safiya da maraice idan kace la ilaha illallah wa la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir da safi sau 100 Allah madaukaki saki zai sa shamaki tsakaninka da shaydan a wannan ranar in ka fara da la'asar Allah zai sa shamaki tsakaninka da shaydan a wannan daren saboda duk wanda ya dimanci wannan za ga shaydan yana nisantar sa in ka je ka kwarin kwance ka karanta ayatul kursi Allah zai sa shamaki tsakaninka da shaydan idan zaka rufe gidanka ka karanta ayatul kursi Allah bada ku gizi zai sha maki tsakarin ku da wannan amma kar ku manta akwai shedani na zuciya in ka ga wato kenan kai sabo to ba shedan ne na asali ba shedan zuciyar ka ne domin ya tabbata cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan watan Ramadana ya kama futihat abwabul janna wa ugliqat abwabun nar wa sufidat ash-shayatin ko wani hadisi wa silsilat ash-shayatin za a kama duk shaidanu a sa su a can a daure su yanzu a cikin watan ramadan din da muke duk wanda kaga yake shabo to zuciyarsa ce don innan nafsa la amaratu bisu ko kuma abokinsa mai abin din sa amma da asalin shaidanu yanzu an daure su saboda haka iltija'i zuwa ga Allah madaukakin sarki shi yake sa mutum ya abin kuma kaga wannan ayar tana nuna cewa shaidan ya batar da mutane a baya kuma yana nan yana tabbatarwa kuma yana nan yana tabbatarwa kuma bai daina ba zai kuma ci gaba to yanzu kai din ne ya kamata kai nazarin kanka karfa kuma yana shigowa wa malamai yana shigowa 'yan kasuwa yana shigowa shugabanni yana shigowa talakawa babu ta inda baya shigowa babu ta inda baya shigowa sai dai wanda Allah madaukakin sarki wato kenan ya kare shi Allah madaukakin sarki ka kare mu inda ka bar biyu a sharakta bai min mukal inna zalimina lam azabun alim lalle azzalimai Allah madaukakin sarki ya tanada musu azaba wanda take wato kenan asali mai radai Allah ya tanada musu azaba wanda take mai radai su wane ne azzalimina wanda suka zalunci kansu ta hanyar saban Allah madaukakin sarki to mu ji Allah rahmah أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تأتي الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام
to alhamdulillah tahiyyatun fiha salam wa akhiru dawahum ala alhamdulillah rabbil alamin dago to an jawo da lokaci yayi na mu dakata da insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah mu dauke sarki tara za mu na fara to
a yanzu ka gaba mu fara tara ba sai dai masu suna da sun dakatar da mu eh insha Allah tara da mu fara yau tara za mu na fara insha Allah zuwa ba taran farawa ne ko taran farawa
to alhamdulillah akwai tambaya ma an billa ka tafi wa kaji tambaya ba ba ba mu tambaya ko